الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ دورة وانا للتافي جهاد الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله a da muka fara wanda wannan shine darasi na biyar kenan za mu tashi shafi na goma sha takwas almabahasu thani mabahasi na biyu ƙarƙashin alfaslu thani manhajin shaikh usman fi da'awata ilallah manhaji da shaikh usman yake a kansa game da kira zuwa ga allah kana lahu majalisani a shekhu usmanu yana da majalisai guda biyu a haduhuma littadirisi wani majalisin ya ware shi saboda karantar da littattafai samar da ɗalibai da malamai wal'akharu lilwa'azi wal irshadi wani majalisin kuma ya ware shi saboda wa'azi da shiryar da mutane amma tadrisuhu amma karantar da littattafai da yake yi fakana ya kharuju ba'da salatul asr kullun yana fita bayan sallar la'asar wal isha'i bayan sallar isha littadrisi domin karantar da almajirai da malamai wanda ake kira da karatun zauri yufassirul qur'an al-karima cikin abubuwan da yake koyar da dalibai akwai tafsiri wa yudarrisul hadisi yana karatar da hadisi wal fiqha da fiqhu wa sa'irul ulum al-ukhra da sauran ilmomi waɗanda suka shafi larabci da sauransu eh wannan shi amfaninsa saboda samar da dalibai tunda in ya zan shi kadai da malami bai karantar da almajirai to ranar da babu shifa kaga aikin da yake ba waɗanda za su ci gaba wa amma wa'azuhu amma wa'azinsa fakana ya kharuju lahu kulla juma'atin yana ware ranar juma'a wannan koda yana gida kenan yakan ware ranar juma'a waya izun nasa fiha sai dinga yi wa mutane wa'azi a cikinta وكان يحضر مجلس وعظه خلق كثير رجالا ونساء to akan samu jama'a da yawa maza da mata suna halartar majalisin nashi wa kana ya kharuju ila al-afaqi wani zubin kuma yakan fita zuwa ga sassan garuruwa alqariba waɗanda suke kusa wal buldani da garuruwa al-mujawira waɗanda suke makwabtaka da garin shi dagal lil'ifadati walwa'azi ayyaman yakan fita domin fa'idatar da mutane da kuma yi musu wa'azi ya ɗauki kwanaki masu tsayi wato bai dawo ba sun bai riji'u ila baladihi sannan ya sake dawowa garinsa tuwa kana manhajuhu fi da'awatihi ala khamsati aqsamin to manhajin da yake bi wajen da'awa ya kasu kashi biyar na farko fi zikiri ma faradatu shari'a من الأصول والفروع الظاهرة والباطنة الشيخ عثمان وجن وأزينا بعد حنكلي جمد أبند شراء تفرلنتا نا الأصول شين توهيدي والفروع الظاهرة دكما مسألة لي نفكه فأنا سكي أبيلي إلنسو الولا صلى دبك من تنسو والباطنة da waɗanda suke a ɓoye kamar abubuwan da suke da alaƙa game da gyaran zuciya Sheikh Usman yana kula da wannan wurin wa'azinsa. Na biyu fil hathi ala ala ala tibai sunnati rasulillah yana kwadaitarwa kan cewa abi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shine abin koyi. Na uku fi raddi awhami talabati fi tauhidi. Dalibai suna da wasu kurakurai a cikin tauhidi sakamakon rashin nunansu a ilimi a karatu. To sai suka dinga maganganu da wasu fatawoyi da suka ci karo da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to a sheku usmanu yana faɗakarwa game da wannan wal fiqh da kurakure da wasu suke yi a fiqhu wat tasawufi da kurakure da ake samu cikin sufanci ila sawabi sai ya dora al'umma zuwa ga abin da yake daidai ya dace da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu fi ikhmadil bidai a shaytaniya a sheku usmanu wajen wa'azi yana ba da hankali wajen rosa bid'o'i na shaidan wanda shaidan ya yi jagoranci wajen kafa su wa raddil adatin radiya da kuma raddin al'adodi waɗanda suke halakaku su ne waɗanda suka saba ma addini na biyar fi bathil ulumi shari'iyya shekhu usman wurin wa'azi yana yada ilmomi na shari'a wasu hukunci hukunci wa tahriril mushkilati fiha kuma haka yana rairaye abubuwan da suke rikici a ciki sai ya walwale su ya ce to kaza shi ne daidai kaza ba daidai ba ne wal ifadati bil gara'ibi wani zubin yakan zo da wasu ilmomi waɗanda suke baƙi ga masu saurari wannan wadiri fil ulumi da abubuwan da ake kira annawadir waɗanda ba kasafai zaka ji su a wurin kowane malami ba to a sheku usmanu rahimahullah dai yana kula da wannan wajen wa'azinsa to wanda in kana neman ƙarin bayani ka duba littafin sa mai suna at-tarjuman an kaifiyatu wa'azi Sheikh Usman shafi na sha biyar zuwa na sha bakwai wa infaqil maisuri da infaqil maisuri shi ma shafi na 68 to wannan a takaice haka yanayin da'awarsa take wadda aka kasa ta gida biyu tsakanin karantarwa da kuma wa'azi wa'azi ga abubuwan da ya hiba da muhimmanci gare su guda biyar wanda ɗansa muhammadu bello ya ambata almabahasu salis mabahasi na uku hasadu muluki gobir lishaikh usman wato hasada da sarakunan ƙasar gobir suka dinga bayyanawa ga shekhu usmanu ibn fodi rahimahullah wa ta'amuruhum ala qatli da kuma yunkurin hada kai da suka yi don su salwantar da rayuwarsa duk wannan ya faru magabata sun sun rubuta a su kaga da a cewa wasu sarakunan bai da matsala da su ba su ba shi matsala ba to wannan magana ba ta da asali eh wasu za ka ji wasu daga cikin masu wa'azi suna wannan magana musamman dai shi bawa din shi aka fi yawan cewa ai ba a samu matsala ba to wannan ba haka yake ba wala Allah bincikensu bai kai ga abin ba to summa innahu rahimahullah sannan Allah ya masa rahama lam yazal yad'u an-nasa bai gushe ba yana kiran mutane ila dinillahi zuwa ga addinin Allah shi asali bai taɓa magana jihadi ba bai taɓa tallan kawai shi karantarwa yake da awa yake yi fabalaga al'amru ma balaga to sai al'amarinsa ya kai inda ya kai wajen ƙarfi da yaduwa da shahara wa baƙa ala salatin hausa sha'anuhu sai al'amarin ɗan fodiyo ya tsananta ga sarakunan hausa wannan ci gaban da suka ga ya samu da taron mabiya to sai motsar da mi damuwa da hasara game da su sai suka ga cewa to nan gaba al'umma za su koma wajensa gaba ɗaya hatta igtaza alaihi sultanu gobir hatta hasse da igtaza alaihi sultanu gobir bawa to ka gani hasse da shi bawa jangwarzo ya fusata ya yi bakin ciki game da wancan ci gaba da me da ya samu na yawaita almajirai da kuma yadda da'awarsa ta samu karbuwa to kaga wannan ana cewa babu matsala tare da shi tsakaninsu to wannan abin da ya bata masa rai fa arsala ila shaykhi sai shi bawa sai ya aika sako zuwa ga shekhu usman ibnu fodi rahimahullah cewa ya zo yana son ganin sa wa arsala ila jami'i ulama'i qilimi kuma duk wani malami da yake yankinsa shi ma aka aika masa gayyata wa amarahum shi sarkin bawa ya ba su umarni bil qudumi ilaihi cewa su zo fi zulhijja a cikin watan zulhijja a ranar sallar layya liyaka tulahu manufarsa shi don ya kashe shi wannan almajirin dan fodiyon yake faɗa shine alwaziru gidado na liman yana cikin almajiran a shehu usmanu ya ce manufar kiran da shi bawa ya yi masa don ya kashe shi wanda shi ne mala abdullahi ya faɗa a dunkule a cikin tazayinul warakat saboda dama a farko an ce ya fusata dawa yauwa to wannan shi ne wa ya katula ashabahu kuma ya kashewa albajiran ɗan fodiyon falon ma ƙarimar shaihu lokacin da a shaihu usmanu ya zo saboda allah ya taimake shi yana da wata sifa ba matsoraci ba ne bai tsoron kowa kuma duk abin da ya sani na gaskiya ko ina zai iya bayyana shi to falon ma ƙarimar shaihu shehu sai ya amsa gayyata kharaja ɗagutu gobir sai shi wannan ɗagutun bawa kaga ba sa kallonsa to gagari ila salatul idi sai fito zuwa sallar idi don ranar idi ne wa kharaja shehu shi ma shehu sai ya fito fi jama'atul musulmi na tare da jama'arsa almajiransa da sauransu fauka jamalihi yana saman jabal ɗinsa raƙuminsa falon ma sharafa ashabu tagut to shehu na zuwa da jama'arsa sai su mutanen bawa ɗin suna hango a sheikha suna hango a sheikhu usmanu malu ilai sai suka karkata suka je suka haɗe da almajiran a sheikhu usmanu wata raku ɗaguta sai suka bar shi bawa ɗin fardan shi kaɗai fara'a zalika bi ainihi kuma yaga haka da idonsa kuma ba shehu ya kira su ba fahina sallu sallau al'ida fahina sallau al'ida lokacin da suka gama sallar idi har da shi aka yi sallar dama can an faɗa suna da awon musulunci suna abubuwan musulunci amma wannan bai hana su sai abubuwa na shirka ba to da shi aka yi idin to jalasa tsagutu fi hashami sai ya zauna cikin jama'arsa shine alhasham waɗanda an zagaye da shi suna ba shi kariya su ne mai fada wa ƙadi admara dodon ce eh ba a sa ɗigo ba ko wa ƙadi admara haƙiƙa ya ɓoye a zuciyarsa ma admara fi ƙalbihi abinda ya ɓoye a zuciyarsa na mi na sanya halaka a shehu usmanu rahimahullahu ta'ala wajalasa shehu ma'a ulama'i zamanihi shehu ya zauna tare da sauran malaman da aka gayyata a zamaninsa wahum fauka alfin fauka alfi alimin wato sun haura malami dubu sai da aka cika fada sarki ya yi gayyata amma don duk aimi don a halaka ɗanfodi saboda duk sauran malaman ba su tare da ɗanfodi suna tare da shi sarkin wa makasar ɗagutu to sai shi bawa ya zauna sa'atan wani lokaci ɗawilan mai tsawo la ya ta kallama baya magana yana ta tunanin wace hanya zai biyu yana ta tunane da kwakwalwarsa saboda ya ga jama'ar da ba a tare da shi sun karkata gare shi faƙama wahidun min umana'ihi sai wani daga cikin amintattun shi sarkin ya miƙe tsaye faƙala ya ce ya fulani ya kira sunan shi bawan mai yiwa yana cikin waɗanda suka je suka tarbi ɗan fodiyon sai ce inna huma ya ƙadiro ahadun ya ce ka sani ba wanda zai samu iko an ya fa'ala lihazihil jama'a ya aikata wani abu ga wannan jama'a ta shehu ma adumartahu kuma irin abin da ka ɓoye a ranka ya ce ba wanda zai iya saboda suna tare da Allah ya ce illallahu sai dai Allah Allah ɗaya zai iya ganin bayansu wannan cikin fadawansa ya gaya masa gaskiya ya ce gaskiya wannan tunanin da kake kama daina ba ka iyawa da su suna tare da Allah ka haƙura kawai fahina izin sai ko bawa ya karɓi shawararsa sai ya ta batun kisa sai aka zo ta hanyar duniya dukiya saboda yan aka bashi kuɗi to kaga shi ma ya shiga cikin malaman fada malamai 'yan son duniya da sauransu to ita ma kyautar ba ta Allah ba ce eh ta ko dai a rufe bakinsa in ya karba ko kuma in ya karba to shi ma daga ranar bai da ta cewa ya zama malamin fada fahina idin amara tsagutu a lokacin shi bawa din yayi umarni bi 500 misqalin zahaban da zinari wanda yake misqali 500 ila shehi zinari ma aka bada sai ce shehu gashi ba su habi da kaje da kai da jama'a ka kura ba faƙama shehu shehu ya miƙe tsaye bai ne dai a gabansa wa ƙala lahu sai ce da shi in ni wa jama'ati ni da jama'ata la hajata lana ila amwalika ba mu da bukata da dukiyarka to kaga wannan inda duniya yake so zai ki karba to kaga masu cewa yayi ne don son kamar su turawancan da muka yi ishara kaga makaryata ne sai ce walakin as'aluka hamsata umurin sai dai abu biyar nake nema daga masarautarka kalamun cimin amma kudi ba mu da bukata al'awwalu na farko an uturaka ad'u ilallahi fi baladika yace da a hana ni wa'azi to ina roƙonka ina roƙonka a bani dama in ci gaba da kira a garinka kaga da an hana shi ke domin inda ba hana shi ba zai nema to musulmin kirki zai hana wa'azi kira zuwa ga Allah sai ce to ina nema abin wannan damar asani na biyu Allah yamna Allah yumna ahadun yuridu ijabata da'awati kar a hana kowa ya amsa kira da wanda da an hana an hana mutane su saurare ni an hana kuma su karbi abin da nake kira zuwa gare shi yace to ida so a bada wannan dama as-salisu na uku an yuj'ala li kulli zi qalansuwatin wa imamatin hurma ida sun duk wani da ya sa hula ko rawani to ya zama yana da alfarma yana da daraja ba za a dinga yi mai izgili cikin jama'a ba saboda mutane shehu sun shahara maza sukan sa hula sannan sukan sa rawani to da ka biyo wannan alaba ce da ke nuna kana cikin jama'a shehu saboda haka sai a dinga yi maka izgili wani zubin da zagi da suka da hantara da sauransu ya ce to ina so a daina wannan arrabi'u na hudu an yi kulaka kullu man kana fi sijini fi baladika ina son duk wani da aka kama cikin waɗancan yaƙi-yaƙin da muka karanta to akwai mutane da shi ba waɗin ya kama ya su gidan yari daga ciki akwai mutanen zamfara da sarkinsu ya ce to tun da dama ba an sa su gidan yari ne da haƙƙi ba to ina son a sake su kuma cikinsu akwai hausawa alhamisu na biyar Allah yi ukhaza minar ra'iya min alharaji ma ya zurruhun wancan harajin da muka ambata suna azawa ya ce to ina so a daina in ma za a yi to a sa abin da talaka ba zai cutar da su ba ya ce amma waɗancan miskali 500 ba na su kuma jama'a ta ba su to wannan ya yi kama da mai son duniya ya yi kama da mai da'awan kabilanci to bawa ya gabe da wadda zai yi bakala ɗagutu sai ɗagutu ya ce ƙarifa altu to Allah mance maka na aikata to daga lokacin aka ba shi dama ya ci gaba da wa'azi da sauransu bai jima ba shi ba waɗin sai aka cikin wannan yaƙi-yaƙin da suke yi ya je wani yaƙi da mutanen maraɗi to can dai aka kashe shi ba da lokaci mai tsayi ba wa min barakati kalami shaykh daga cikin albarkar wannan abin da ya nema guda biyar shi shehu utilika sultanu zamfara aka saki sarkin zamfara a bar shi ana kiransa da a bar shi shine sarkin zamfara a wannan lokaci yana gidan yari an ce ya daɗe gidan yari yadda muke jin malamai suna gaya mana a duk da ban gan shi a littafi ba sun ce lokacin da ya fito da ya kalli rana sai da ya makanci saboda ya daɗe a tsare baya ganin rana amma a dalilin wannan magana aka sake shi ya samu ne ya samu yanci duk sauran aka sassake su kuma ba mutanensa ba ne shi a sheku usman kaga rajul umma ne da duniya yake so to sai ya karbi duniyar kamar yadda sauran wa'ancan malaman fada suka yi eh sun mahalaka bawa to ba a ɗauki dogon lokaci ba sai ya mutu eh da ba shi wannan damar da mutuwarsa cikin ƙanƙanin lokaci ne to yi wannan shi ake cewa wai ya gina masa masallaci wai har da gida wai ya koma hidikwata da sauransu wanda an ka ba waɗannan kuɗi ya ce bai amsa to wannan magana babu ta wa khalafahu akhuhu yaqub to da ya mutu sai dan uwansa yaqub sai ya mai gurbin sa faja'ala yakidu shaykha sai ya dinga kulla ma a shaykhu usmanu makirci shi ma hatta jama'a jaishahu kai har sai da ya tara rundunarsa fa arada tawajjuha yayin nufin ya fuskanta ila magami zuwa bagami can inda aka kashe shi bawa ɗin bayan ya gama yakin maraɗi ya kawo magami cikin zamfara e, magami ta zamfara to a nan sai aka kashe shi a nan sai ya mutu to sai ɗan wannan nasa ya ƙube nufin cewa zai ɗauki fansa liyudirika saboda ya riskar bisa are akhihi wato da ɗaukin ɗan uwansa da aka kashe faƙutila ya aƙobu honaka shi ma a nan sai aka kashe shi shi ma bai ɗauki dogon lokaci wato shi yasa makircinsu bai fito fili sosai ba saboda ba su daɗe ba to da yaƙubu ya mutu wa khalafahu akhuhu na fata ɗan uwan yaƙubu da ana kiransa na fata shi kuma sai mai gurbinsa faja'ala aidan yakidu shaykha shi ma sai ya dinga kulla ba a sheku usmanu makirci gaga ya bi sahun magabatansa yan uwansa hatta arsala ila sheki har sai da ya aika shi ba takarda zuwa ga sheku usmanu ila ba'd al-awqati zuwa sashi wasu lokuta bi mawdi'in a wani bagire yusamma tsagyal a ɗagyal lokacin shi shehu yana ɗagyal yuridul fatka bi shehi shi kuma so yake ya keta shehu ya halaka shi amma kuma cikin ruwan sanyi fahina kadima shehu lokacin da shehu usmanu ya iso jama'a hashamahu sai ya tara fadawansa jama'arsa wa ahla shurbatihi da kuma yan sandansa masu tsaronsa fakharaja fil majlis sai shi na fata din yazo a mazauni masarauta wajalasa bainahum sai ya zauna tsakanin jama'ar tasa wada ashekha sai ya ce shehu ya taso eh ashe tarko ya haƙa masa wa kana fi unuqi taguti to shi sarkin lokacin bai da lafiya a wuyansa Allah ya jarabe shi da waramun wani kumburi wuyansa ya ƙabi haka bai da lafiya min da'in saboda wata cuta kana bihi da take damunsa to fahina wasala ilaihi shehu da ya kira shehu sai shehu ya tashi dama suna gefe haka sai ce ya zo to shehu na tasowa yana fuskantarsa in falakal waram sai wannan kumburin sai ya fashe da ruwa wata fajjara sai ruwa ya ta tsayaya ya ta tsayaya muddatan na wani ɗan lokaci sai ya faɗi fahubila ila dari sai aka ɗauke shi aka shiga da shi cikin gida saboda a yi treatment ɗin shi sarki ba lafiya walam ya kadir an ya takallama bi shay'i gashi ya kira shehu amma ya kasa cewa komai duk abin da ya tanada ya kasa eh fara ja shehu to karshe dai shehu sai ya dawo wasa ila manzilihi zuwa masaukinsa dagen falam yalbas amma ta bagutu to bai gushe ba sai shi na fata din cikin wannan rashin lafiyan Allah ya kashe shi shi ma ya mutu eh fakhalafa hubnuhu yumfa to da ya mutu sai ɗansa yumfa sai shi kuma ya hau to wannan shi kuma di ya fi su ta'addanci wannan tantiri yumfa ya baya da kirki to da shi ne aka gwabza dai yaƙe-yaƙen da aka yi da shi aka gwabza waɗancan iya abin da kuka ji an faɗa to iya alaƙa su da ɗan godiya ke sun yi attempting Allah bai ba su tsawon rai ba sai Allah ya karɓi ya abin nan shi ma faja ala ya kidu shaikha aidan shi ma sai dinga ƙulla ma a shekhu usmanu makirci duk da shi farko a ya nuna ba zai goyi bayan abin da iyayensu suke ba e ya nuna cewa don sadda aka ɗora shi kan mulki har ziyara ya je ya kai wa sheku usmanu ya zo da niyyar a yi masa addu'a sannan ya yi alkawali cewa abin da iyayensa suka yi shi ba zai yi shi ba to ashe munafunci ne duk da haka dai shi a sheku abdullahi ya ce shi bai gamsu ba ya ce bai gamsu ba ya faɗi kalamai masu kyau a sheku abdullahi ya ce gaskiya ni bai yadda da shi ba ina shinshinan alaman yaudara a tattare da shi to kuma abin da ya bayyana kenan daga baya sai ya fito da abin da diyaninka na iyayen nasa to shi ma hatta arsala ila sheikh wata rana shi ma sai ya aika takarda zuwa ga a sheku usmanu shi ma ya zo saboda inda shehu yake to yana zagaye da almajirai taɓa shi yana da wahala yana da matuƙar wahala fi ba'adul ayyami a sashin wasu kwanaki yunadihi yun faɗin yana kiransa amma kamin shehu ya zo ba'ada ma hafara bi'iran sai ya tona rijiya a nan fada da ya tona rijiya sai aka samu kibiyoyi sai aka kakkafa aka kakkafa su fi darihi a gidansa shine wagaraza rimahan fiha waje ala hasiran sai aka nemi wata tabarma sai aka aza sama da ni ya cewa shi an mazaunin da aka tanadan ma shehu in ya zo ya zauna gada zare kenan eh to sun mana da shekha da shehu ya iso sai ya kira a shehu usmanu kuma ya masa ishara cewa ga mazaunin da aka tanadan masa na wurin rijiyar shi shehu bai sani ba kuma allah ya gyara da suka shigo da masu uku suka ji ya je da malam abdullahi da malam umar alkamu abokinsa su uku suka tafi to a shehu abdullahi har yana zanzana ya zauna sai shehu dan fodiyo sai ya jayo shi ya ce kai ya zauna shi sai ya zauna kuma babu abin da ya same shi eh to kuma banda wannan rijiyar kuma sai ya tanadi wata bindiga irin ta toka din nan da niyyar yana zama sai ya halbe shi sai ya fada cikin rijiyar shi kenan sai a rufe abinda aka tanada kenan duk wannan yan hausa ba sa ambatarsa shi wannan duk ba zalunci ba ne ba ta'addanci ba ne ba cin haƙƙin bil'adama ba ne ka duba bayan an kira shi baya girman kai kuma yana da damar ya ƙi zuwa saboda rashin aminci ba amintattu ba ne amma duk da haka kuma ya amsa kuma ga abin da ake shirya masa amma bai taɓa tunanin ya yi wani jihadi ba to falamma qaruba ilaihi shehu lokacin da shehu ya kusanto shi daraba alaihi bin naft sai ya halba wannan bindigar da sunan ya halbe shehu din falam yanja shay'an amma kuma bindigar tasa bata bayar da wata natija ba wa raja'atin nar wutar da ta fito ga bindigar din sai ta koma ila tsaguti zuwa ga shiyun fadin fakadat an tahriqahu wutar ta kusa ta kona shi sai ya gudu da ya gudu walam ya taharraka wahidun minhum su kuma yan fara babu wanda ya motsa kowa hankali shi ya tashi ce to wai wannan mutum na ko a'a su sun san abin da aka shirya su yan fada wa farra tsagutu mutaqahqiran sai ya gudu yana baya da baya sai tsoro ya kama shi wa kada akhuhu abdullahi an yajlisa fawqa al-bi'ri dan uwansa abdullahi yana dab da ya hau wannan tabarmar sama rijiya famana'ahu shehu sai shehu ya hana shi eh Allah ya nuna mai ya yi mai kashafi cewa akwai matsala a wurin sai ya hana shi to amma da yake kuma shi malami ne na Allah wajalasa huwa fauqaha shi sai ya hauri jiyar kuma babu abin da ya same shi har ya gama abin da yake ya tashi kuma ba abin da ya faru to ka gani to ka gani to karshe dai shi a fada ta watsi dole sun maraja ilaihim amma duk da haka shehu bai tafi ba saboda bai sallame su ba sai shehu ya ci gaba da zama sama rijiyar na ana tun da ya gudu ya shige can cikin wani ɗaki dai can kuma bayan wasu ba da mudda bayan wani ɗan lokaci sai ya dawo shi yun faɗi waje lasa ƙurbahun sai ya zauna kusa da su a shehu usmanu su uku ɗin da na ce muku su zo fawasalu ilaihi sai suka kusanto shi suka sadu da shi fakallamahum sai musu magana ya gaya musu wata magana waƙala sai shi yunfa ya ce ilam ya kai shehu ka sani da kai da tawagarka anni la aduwali alal ardi mislukum duk duniya ban da makiya ga kamaku kaga shi ya fito da mi shi ya fito da bai tasa a fili ya ce duk duniya ban da makiya kamar ku wa bayyana lahum adawatahu kuma ya bayyana musu adawarsa ƙarara fa bayyanu sai a sheku usmanu ya tashi tsaye shi ma ya bayyana lahu gare shi annahum la yakhafunahu shehu yace to mu kuma ba ma tsoron ka to sai ni eh duk abin da zaka yi kai eh eh duk da can cikin tazyinul waraqat sheku abdullahi ya ce daga cikin abin da sheku usman ya gaya masa ce to mu ma ba mu da maki kamar ka sai shehu ya maida mai abin da ya fada ƙarshe ce kuma ka sani ba ma tsoron ka saboda mu ga Allah muka dogara walam yu'tihi Allahu al-qudrata alaihim Allah bai bashi dama akan su ba fa kaffahu Allahu anhu sai Allah ya kame sharrin sa daga gare su ina magana yaƙi duk ba fara yaƙi ba eh a to to ai su ba su sani ba ne yanzu kaga duk waɗanda abubuwa ba su ambata su yanzu duka duba wannan makircin da aka yi eh wanda nan shehu yana da damar da zai iya ɗaga hannu ya roƙi Allah kuma Allah ya ƙona shi amma duk bai ba ya bake shi eh to mai son ganin wannan kissa na makirci da kaidi da aka yi ta kukkullawa to ga littattafai za mu ambata na farko a samu littafin dabtul multaqatat min al-akhbar al-mutafarriqa fi al-mu'allafat na alwaziru junaidu rahimahullah ya yi bayani sosai tun daga shafi na 20 har zuwa na 31 da kuma littafin waraudul jinani shi kuma na alwaziru gidadu na lima eh ana samu eh amma ban sani ba don ba a buga su ba yanzu eh rubuta hannu ne wa rawaihil azhari min raudil jinani shi ma na alwaziru junaidu ne shi ma za ka samu ƙarin bayani wa tazyinul waraqat shi ma a sheku abdullahi ya kawo labarin a takaice ya kawo shi a takaice eh to wannan kun je yanayin alaƙarsa da me da sarakunan kaga akwai hasada akwai kuma to ka gani eh to haka aka ci gaba da tafiya shehu na da awarsa ba ruwansa aka ci gaba da hantararsa da tsangwama da sauransu wanda ta bayu har aka yi hijira bayani zai zo almabahasun rabi'u tauzi'u rayatul jihadi ala nuwabi ash-shaykh Usman ibn Fodi to lokacin da tsangwama saboda Allah ya taimaka kusan ko'ina yana da mutane ba wai sakwato kaɗai ba ba kabi ɗai ba ba zamfara ba su daura katsina kano adamawa su gombe da sauransu bauchi ko'ina yana da mutane to su kuma duk sarakunan sun haɗa kai da shi wannan makirin yunfa su ma sai suka dinga azabtar da mabiya shehu da a garuruwansu sarkin kano shi ma duk wani da ya bayyana mabiyin da'awar a shehu usmanu ne sai a dinga azabtar da shi to da fitina ta yi yawa fitina ta yi yawa ta yi yawa ta yi yawa to wata riwaya aka ce suka aiku takarda ga malaminsu wata riwaya aka ce suka zo da kansu cewa bala'i ya yi bala'i ga abin da ake musu ga abin da ake musu suka wa shehu bayani saboda haka suna buƙatar ya ba su tutoci na su tashi su kare kansu abin da suka nema ke ne shehu ya ba su dama su kare kansu ga abin da ake musu ga abin da ake musu na adamawa ya zo na gombe ya zo na daura ya zo na katsina ya zo na kano ya zo na zakzak zare ya haka dai shehu sai ya ba su sai ya ba su tutoci eh amma wannan bayan an yi shi a shehu usman ya yi jihadi ne tare da shiyun faɗin kamar yadda bayani zai zo to ɗalaba don cikin abin da suke faɗa cewa wai ya tura almajirai an kashe sarkin zaria an kashe sarkin kano an yi waye-waye ba wanda shehu ya taɓa turawa waɗanda ke rayuwa cikinsu ake azabtawa sai suka nemi a ba su dama su kare kansu kuma ƙur'ani ya ce uzina lillazi na yi ƙataluna bi annahum zulim wa inna allaha ala nasrihim laqadir shi abin da aka yi ba wanda shehu ya tura to talaba talamizu shaykh usman ibn fodi wa kanu nahwa 20 tilmizan sun kai wajen ɗalibi ashirin. ko sama ga haka mimma na shatta kuma sun zo ne a sansannin ƙasashen nan daban-daban eh to suka nema mina shekhi daga shekhu usmanu au arsalu ko wata riwaya aka ce sun aiko man yanubu anhum wanda zai wakilce su liyamnahum saboda ya ba su dama kyauta ta arraya ta tutoci lil jihadi saboda jihadi min ajal ila'i kalimatin la saboda su ma su daga kalimar Allah banda kare kansu wa hadhihi ba'd asma'i talamiz ash-shaykh Usman ibn Fodi ma'a bayani manatiqihim eh saboda haka su asali ba yan sakkwato bane ba ma tare suke ba kawai dai suna zuwa su ɗauka ratu lokaci bai lokaci su koma wuraren su to da an san cewa ɗalibinsa kake ko mabiyinsa kake to ka gamu da hantara to sarki na farko shine muhammadu moyijo muhammadu moyijo shi ya karbi tuta a kabi shine amiru kabi min yabo mutumin yabo ne saboda haka shi ya karbi tutar yaƙi a wannan lokaci a hannun a shekhu usmanu na biyu shine abu hamidin amiru zamfara shi kuma min zurmi daga garin zurmi yake dan zurmi ne na uku umaru dallaji wanda ake kira umaru dallaji da hausa to umaru dallaji shi kuma amiru kashina shi kuma mutumin katsina ne na hudu ishaq shi ne amiru daura na biyar malam musa amiru zakzak sarkin zaria na shida sulaimanu ibn abham alfaƙihul adil shi ne amiru kano shi kuma ɗan kano ne ibrahimu zaki sai ibrahim ɗan zaki amiru katagum eh lokacin tana ƙarƙashin borno shi ma ya karɓi tuta sai buba yaro amiru gombe shi ma ɗan gombe ne yaƙubu sai mala yaƙubu amiru bauchi sai modibbo adamu wanda aka fi sani da modibbo adama shi kuma amiru adamawa shi ma ɗan adamawa ne sai muhammadu sambo ibn shifa'i shi kuma amiru yan doto shi kuma shi ya karɓi tuta daga yan doto wanda za a yi bayani akan yan doto sai gwani al-mukhtar amiru borno wani yanki na kanure sai muhammadu wabe muhammadu wabe shi kuma amiru jama'ari ita ma lokacin tana ƙarƙashin borno sai sambo ɗigimsa wa ahuhu dordima mutane ne shi ɗigimsa da ɗan uwansa dordima su kuma su suka karɓi tuta daga garin haɗeja e, lokacin doɗan garuruwa suna ƙarƙashin mamlaka ta borno sai muhammadu manga ibnu gwani shi kuma amiru misau ita ba lokacin tana ƙarƙashin masarautar borno sai malam muhammad amiru ilori shi kuma shi ne ya karbi tuta daga ilori sai malam dindo malam dindo shi ne amiru nufe shi kuma ba nufe ne sai muhammadu nilbakir shi kuma ba azbine ne shi ya karbi tuta daga ahir wato adarawa kenan daga nijar sai muhammadu nilhaju al'amin shi kuma amiru bagirim bagirim Uh, shi kuma shi ya karbi tuta daga resu to wannan su ne kaɗan daga cikin waɗanda suka nemi dama su ma a ba su tuta banda jihadin da sheku usman ya yi a nan da ɗaliban da yake tare da su to su ma a yankunan da suke a saboda tsangwama da hantara da ake musu su ma sai suka ba da dama saboda ba zai yi su yaƙi ba tare da ko da na kare kai ne kaga sai da suka nemi izini kuma duk 'yan wuraren ne ba ɗan sakkuta cikinsu babu kuma malamai ne dukkansu zuwa suke su koyi wancan karatun da aka ambata na tafsiri da littattafai na fiƙihu da sauransu malamai ne to kuma Allah ya ba su dama su ma suka yi jihadi a wurarensu sai zan duk sarkin da ya karɓi tuta to shine shugaba saboda shine a alamuhum shine mafi karatunsu to kaga ba wani abu da kabilanci a ciki eh kaga shi yaqubu ba ma bafulatani bane na bauchi sannan muhammadu bakir kaga ba azbini ne eh ba abu ne wanda aka yi shi bisa ga wannan ba to karin bayani ka samu ad-dawlatul usmaniyya bi lugati hausa da sheikh muhammad isa talata mafara da littafin raudul jinan da littafin infaqul maisur duk sun ambaci a wannan bayani saboda haka a cikin karatu nan gaba za a faɗi dalilan da yasa suka suka zo suka karɓi wa'annan tutocin eh amma dai babban dalili shine tsangwama da hantara da suka haɗu da ita to alfasul thalis at-tahawul ila al-jihadi asbabuhu wa dawafi'u mun ji can awa aiki ko to yakin da ya auku me yasa aka kai zuwa ga yakin me ya dalilansa me ya sababbansa sannan me ya dawafe me ya suka tunkuɗa har zuwa aka je aka yi jihadi almabahasul awwal al'umuru allati kaffara biha shaykh usman muluk sudan da shaykh usman ya yi bayanin dalilan da ya sa ya ce sarakunan hausa kafirai ne a matsayinsa na malami mujtahidi yana da wannan dama a ƙa'ida ta karatu amma a ƙa'ida ta ilimin mujtahidi yana da damar yayi wato takfirul muayyan na fatar an gane yauwa amma karamin ɗalibi da sauransu to shine bai da wannan damar saboda haka takfirul muayyan akwai shi amma ba kowa ke yin sa ba sai malami wanda ya karatu mu bisa ga dalili na tsoron Allah da yake tare da shi sai ya zartar da hukuncin da zai zartar to a sheku usmanu ya kai ga wannan mukamin to kala sheku usmanu da kansa ya faɗa rahimahullahu fi kitabihi a littafinsa ta'alimul ikhwani bil umuri allati kaffarna biha mulukas sudan ya rubuta littafi sukutum yace ga wasu al'amurra da suka sa muka ce sarakunan Hausa kafirai ne wanda ko dan shi ɗaya kadai to wannan za ta bada dama a ɗauki makami a kansu a shafi na biyu zuwa har na goma ya yi dogon bayani a kai ya ce fa'alamu awalan ya ikhwani anna ahadan minal musulmina ya ce ku sani ya ku uwana lallai wani daga cikin musulmi la yi kaffaru bai zambin alal ijima'i in ya yi wani laifi wanda ba kafurci ba a kafurta shi wannan ijima'i ne na ahalus sunna wal jama'a alkhawarij su suka tafi kan cewa a'a sahibul kabira kafiri ne amma ahalus sunna wal jama'a suka ce a'a to shi ne a shekhu usmanu yake gaya mana anan kaga kenan kafir tasu ɗin da ya yi shi ne da ilimi wa anna takfira mas'alatun sam'iyyatun yace kuma mas'ala ta a cewa ne kafiri ne to mas'ala ce sam'iyya ma'ana sai da nasi ba ijtihadi cikin cewa wani kafiri ne ba tare da wani dalili ba ma'ana ba tare da wani abu ya fito daga wajensa ba na kafirci din dole sai an samu dalili wanda ya ayyana cewa wannan abin kafirci ne ko wanda ya yi wannan abin kafiri ne mauridu hashar matuzgarta shi ne shari'a la majala lil'akali fiha wajen kafirta mutum to hankali bai da mashiga bai da mayawata ba ka tunane ɗaya a ƙwaƙwalwa ka ce ina ganin wani kafiri ne ba ya haka nan wala madakhala lil qiyas haka kuma ba a qiyasi bai shiga babin takfiri baka cewa me yasa aka a tambaye ka me yasa kace wani kafiri ne sai ka ce qiyasi dai to anan qiyasi bai shiga alal ijma'i wannan kuma ijma'i ne na malaman sunna wa anna takfira kuma lalle kafirtawa yu'addi ila al-kufri zai iya kaiwa ma zuwa ga wanda yi shi ma ya zama kafiri alal ijma'i bisa ga ijma'i idza adda ila tadlilil umma in kafirta wai ya kai ga cewa duk al'umma batattu ne to wannan mutum zai iya kafirta kaga duk wannan shifida mali yake maka don kasancewa wale da aka ce kafiri ne to da hujja akai kuma wa anna adama takfiri aidan kuma rashin kafirta wanda ya cancanci a kafirce a kafirtar da shi to yu'addi ila al-kufri shi ma yana kai zuwa ga kafirci alal ijma'i bisa ga ijma'in malamai idza kana al-kufru mansusan fil kitabi inda ya zan wannan kafircin ya zo a cikin littafin Allah a nassance aw fi sunnatil mutawatira ko a sunna wadda ta yi tawaturi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ajma' al-muslimuna ko kuma abin nan dukkanin musulmi sun yi ijma'i ala anna hadha cewa wannan aiki na kafirci la yasduru illa min kafirin baya fitowa sai ga mutumin da yake kafiri Allah ya zare musulunci a ransa wa annal qawla wal fi'la kuma daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa lalle zance da aiki kade ya kuna ni kufran za su iya zama kafirci ma'ana wani zubin mutum zai iya faɗan magana ta fidda shi musulunci wani zubin mutum aiki zai ya fitar da shi musulunci aga wannan shi kuma raddi ne ga wasu daga cikin a yan bidi'a su ne almurja lokaci ko e to raddi ne gare su sai ce bi ijma'il muslimina wannan kuma karatun haka yake a duk agun dukkan wani musulmi eh to nan zamu dasa aya sai mu dora a darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله